الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أزكى على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته الجر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليدر الله وتكتن سركي za mu ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin tafsiratul muta'allimin bi nu'utul ulama ar-rabbaniyin littafi wallafar malamin mu ustadu doktor Muhammad Sani Umar Musa rijal lemu hafizahullah ta'ala a yau muna safiya ta 23 ga watan Sha'ban alif da 446 hijiriya wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan Februari 2025 miladiya. A cikin wannan littafi don ba a manta ba, Malam ya fara mana karatu akan siffofin malamai na gari. Ya fara ambaton siffa ta farko, tahsinun niyya, kyautata niyya. wanda shine al-ikhlas malan yayi muqaddima akan kyautata niyya za mu tashi da malan yace qala abul abbasi ahmad ibn umar al-qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi haka ne ko qala abul abbasi ahmad ibn umar al-qurtubi ko al-qurtubi Ahmad ibn Umar al-Qurtubi mutumin Qurtuba Abul Abbas ba shine wancan ba mai tafsiri wancan mai tafsiri alkunyarsa Abu Abdullahi shi kuma Muhammad ne ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Qurtubi dukkan su ‘yan malikiya ne, mazhabar malikiya mutanen Qurtuba ne amma wannan ɗin malamin wancan ne shi abul abbas malamin abu abdullahi al-qurtubi ne shi wannan al-faqihul muhaddis shi kuma wancan al-faqihul mufassir shi wannan ya rasu 656 shi wancan ya rasu 671 dama ya rigaye shi a haifuwa kuma ya rigaye shi a mutuwa kuma shine malamansa ire iren waɗannan sunayen idan ka gansu ka rika bibiya kana bincike kana ɗalibin ilimi kar kawai ka ga an ce maka abul abbas al-qurtubi ka je ka ce mai tafsiri eh ka tantance malam abul abbas al-qurtubi rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce, Wa ta'allumul ilmi min a'azamil ibadati wa ahammiha, koyon ilimi yana daga mafi girman ibadu kuma mafi muhimmancin ibadu. Wa yajibu fi had anniyyatu wal ikhlas, ta haka yake wajaba a samu niyya niyya wal ikhlas da tsarkin zuciya tsarkin manufa tsantsance Allah min a'zamil ibadat neman ilimi min a'zamil ibadat fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat farko ilimi al ilmu qabla al qawli wal amal fara samun ilimi kafin ka faɗa ka yi aiki, idan ka faɗa a kan jahilci ba zai yi tasiri ba, idan ka yi aiki a kan jahilci ba zai yi tasiri ba. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq awwalu shay'in al-ilm da haka ya zama a'zamul ibadat wa ahammuha wa ajalluha da haka kamar yadda yake wajibi sai kai ikhlasi a sallah wajibi shi kai ikhlasi a azumi to ka sani cewa al-ilmu min hadal qabil wa aula ilimi ka iya cewa ya fi sallah cancanta ya fi azumi cancantar ikhlas saboda da sallah da azumi duka da ilimi ake yi وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله هو ديكوي علم دا أكي نيمن يدر الله دشي لا يتعلمه إلا ليصيب به أرضا من الدنيا بيبي نيما بس دنيا سامو وانا بن حسفين الدنيا لم يجد عرف الجنة بدي أي رائحة ba zai ji ƙanshin aljanna ba. Wa haza ya ummu jami'al ulumi shar'iyya. Malam yace wannan kuma yana game gaba ɗaya ilmomin shari'a, sawa'un kana min al-ulumi al-maqsudat li ainiha aw al-amal biha. Sawa'un daga cikin ilmomi ne da ake nufan su kai tsaye su din li ainiha ake nufan haƙiƙanin su aw al-amal biha ko don yin aiki da su ka ilmin qur'ani wa sunna wal fiqhi kamar ilimin alqur'ani da sunna da fiqh waɗannan ilmomi ne wanda kai tsaye su ake nufa kuma aiki ake da su ilimin alqur'ani shi ake nufa ilimin ilimin abinan sunna shi ake nufa ilimin fiqh shi ake nufa abin da ake nufi ake nufa shine misali yanzu ilimin usulut tafsir ko ulumul qur'an usulut tafsir zai kai ka ne zuwa ga ilimin tafsiri ulumul qur'an zai kai ka ne zuwa ga ilimin alqur'ani usulul hadith zai kai ka ne zuwa ga ilimin sunna usulul fiqh zai kai ka ne zuwa ga ilimin fiqh so ba ilimi ne da ya zama maqsud da ainihi ba ilimi ne al maqsud fihi li ghairihi manufar wato tsani ne zuwa ga waninsa to waɗannan ilmomin alkur'ani kai tsaye da sunna kai tsaye da fiqh da fiqh kai tsaye koyan su koyo ne da su ɗin dama aka nufa kuma aiki ne kai tsaye da su ba ba aiki ne yanzu ilimin usulul fiqh sufanu ne da su kudureba tools ne na na, na fiqh to kaga kaga kai tsaye ba su ne aikin ba fiqh ne aikin to amma su ɗin kuma su ne tools kayan aiki to shi ne malam ya bambanta maka ya ce sawa'un ilimi ne wanda ake nufansa a ƙashin kansa domin aiki da shi aw min al-ulumil muwassila ko al-musila ila zalika ko kuma daga ilimi ne wanda yake isarwa zuwa ga waɗancan ka ilmin usuli kamar ilimin usuli usul kowanne usulul qur'an usulul hadith usulul sunna usul abinan al-fiqh wal lisan da ilimin harshe kama daga nahwu balaga wanda yake da alaka da wanda yake alaka da ka'ida da fasaha kaman kuma sauran ilmomi da suke magana da suke da alaka da da kyautata harshe waɗannan duk ba ba ilimi ne da ake nufansu ba kasudinsu su ba don an koya maka fa'ili da maf'ulun bihi da waye da da mubtada da kabar da da abinan da sila da da sifa da mausuf da waye wannan idan an koya maka an gwada maka ko ilmul bayan ko ilmul badi ko ilmul ma'ani ko wane ne a ilimin balaga ko wane ne dukkan waɗannan abubuwa da ake koya maka domin ka samu ƙwarewa ne ta iya shiga ka gane kai tadabburin alkur'ani ka samu ƙwarewa ka iya shiga ka gane hukunce-hukunce da ke cikin hadisi an gane to don haka sai ya zama su ɗin ilmomi ne masu wato aiki zuwa ga wasu ilmomi to dukkansu da ilimi wanda yake kuranga da ilimi wanda yake makasudi bi ainihi malam ya ce dukkaninsu suna bukatar farkin niyya wa hadha wa'idu shadidu malam ya ce abinda hadisin nan ya faɗa wato ya ce barazana ce mai tsanani wa idi wasu suna cewa narko mai tsanani wata khallusu minhu ba'idun mala ya ce kuma kubuta daga wannan barazana abu ne mawuyaci mai nisa fihi talabul ilmi fi talabil ilmi asiru domin kuwa yiwuwar haka a neman ilimi yana da wahala yiwuwar haka a neman ilimi yana da wahala kamar da zai kawo mana hatta magabata sun jarabtu da niyyar a neman ilimi wal mujahidu nafsahu alaihi qalilu me yaƙar zuciyarsa akan wannan al'amari tsarkake niyya neman ilimi qalilun kaɗan ne kuma bari in gaya muku yana daga cikin abin da ya sa ake rasa ɗaliban ilimi zamani yake cin matasa ake rasa ɗaliban ilimi saboda ilimi ne wanda ake yinsa don Allah duk wanda babu kyakkyawan niyya a zuciyarsa ba zai iya neman ilimin addini ba ba zai iya neman ilimin addini musamman a zamanin yau da a iya yiwuwa ma ya yiwu saboda ba wani abin yi sai shi amma yanzu akwai abubuwan yi da ba shi ba wallahi mai karamin niyya ba zai iya ba to da ba mai baka kwabo ba mai baka kwabo ba mai tara ma ƙasa ya ya baka gidan zama ko ya taya maka mota ko ya maka kaza ba mai maka ba albashi za a baka ba a kira ka can fi sabilillahi a kira ka can fi sabilillahi kai wancan abun fi sabilillahi kawai kai kan an halarce ka kawai fi sabilillahi to wannan harkar ta mai ta mai ta mai tsarkin niyya ne an gane ko to shi yasa yanzu ake da karancin wannan ilimi ga sanan makarantun mu irin sakandaren da muka yi yanzu yanzu ga sanan sun lalace ha islam ku yanda ka je ka samu ha islam sai ka same ta a ta lalace babu ita babu ita wai at ne haka da yara suna faɗa at ne ai at ne eh har sosai abun abun tausayi ne abun tausayi ne babu so neman ilimin addini wajibi ne a samu tsarkin niyya a cikinsa amma samun tsarkin niyyan kuma yana da wahala wa talabu dunya wa hutamiha bil ilmi neman duniya wa hutamiha da da da da da da romanta roman abun da abun duniya ko samun duniya gina abun duniya wanda yake wanda yake daukar hankali neman duniya da abun duniya bil ilmi kuma ta hanyar ilimi na shari'a min asbabi mauti kalbi yana daga sabubban mutuwar zuciya kaikashewar zuciya faqad sa'ala malik dinar Al-Hassan al-Basari Malik ibn Dinar ya tambayi Al-Hassan al-Basari ƙa'ilan yana ma cewa Malik ibn Dinar ta du tabi'in ta du tabi'in ne imajinin Hassan al-Basari ne ya tambayi ya tambayi Al-Hassan al-Basari ƙa'ila yana mai cewa ma uqubatul alimi malam mecece azabar malami qala sai ya ce mautul kalbi mutuwar zuciya na azabarsa ta duniya ke sai ya ce masa mutuwar zuciya kuntu sai nace da shi wa ma mautul kalbi malam me mutuwar zuciya kala sai ya ce talabud duniya bi amalil akhirah neman duniya da aikin lahira wanda zai nemi duniya da aikin lahira to wannan shine mutaccen ba mai mutaccen zuciya irin sa يقول مؤرخ الإسلام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ما لا يتي مؤرخ الإسلام ما لمن تاريخ المسلمين ومن شيني صاحب سير أعلام النبلة الإمام الذهبي الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه المتوفى عام 748 الهجرة وقد كان السلف يطلبون العلم لله الإمام الذهبي ya ce magabata na kwarai sun kasance suna neman ilimi lillahi saboda Allah. Fa na bulu aifa sharafu sai suka ɗaukaka. Sai suka ɗaukaka. Wasaru a immatan yukuta dabihim. Wannan fa na bulu shi ne daga annabil da ake yin na suna. Nabil ko Nabila. Sharif, sharif da sharifa. Wasaru a immatan yukuta dabihim. kuma sai suka zamo wato jagorori da ake koyi da su. Wa talabahu qaumun minhum awwalan lalillah daga cikinsu akwai wasu mutanen da suka neme shi awwalan karon farko lalillah ba don Allah ba wa hassaluhu kuma suka same shi sun mastafaqu sannan sai suka farga ai istaiqadu sun mastafaqu sannan sai suka farga suka farka wa hasabu anfusahum suka yi wa kansu hisabi suka yi wa kansu fada karatun tanatsu fajarrahumul ilmu ila al-ikhlas fi asna'i tariqi sai ilimin sai ya yi musu hanya ya jagorance su zuwa ga tsarkin niyya fi asna'i tsariki a cikin hanyar su neman ilimin kama kala mujahidun kamar yadda tabi'in mujahid ya ce wa gairuhu da waninsa ba shi kaɗai wannan zancen ba talabuna hadal ilma malam mujahid ya ce mun nemi wannan ilimin a karan farko wa malana fihi kabiru niyya ba mu da wata niyya mai girma a cikin lamarin thumma razaq Allahu niyyata ba'du sannan sai Allah ya mana arzikin niyya daga baya eh daga baya wannan yana faruwa ina karantawa cikin al-azbun namir fi majalis shaykh fi tafsir dangane da tarihin Muhammad al-Amin ash-Shankiti al-Sheikh rahmatullahi ta'ala alaihi lokacin da yake neman yake yake yake dan matashinsa kwallo ne a ransa mamashi ce ta matsa masa ta matsa masa da magana karatu shi ba karatun ne a gabansa in ta zaunar da shi za a yi karatun to shi Allah Allah yake ta gama abin da za ta yi tashi ta fiyarsa ba wannan ne a ransa ba shi ne na haka wato a dole a dole to amma da yake yana da rabo a cikin abun yana da kwanya in ta gwada masa tana masa ɗaya biyu to sai ce sauran ma haka zan mutu saman lokacin ana babbaku da farfaru. Alifun, alifun fatha a, alifun kasra i, alifun dumma u, a i u, ba'un fatha ba, tana gama ba, tana gama bi, yace dakata umma, sauran ma haka zan musu. Ta ce e, yace na iya, sai tashi ya tafi filin kwallonsa. Shi ne an shiga harkar ilimi ba da wata niyyar kwarai ba. to idan Allah ya ga dama a cikin hanyar kuma ke Allah ta'ala sai kuma ya sa maka niyyar shikenan sai kuma a sami ilimi mai amfani kuma da mujahid ya faɗa wa ba'dhum yaqulu wani su kuma yana cewa talabna hadal ilma li ghairillah mun nemi wannan ilimin ba don Allah ba fa aba an yakuna illa lillah ilimin sai yaki sai dai ya zama saboda Allah fa hada aidan hasan malam zahabi ya ce wannan ma yana da kyau in ko ba dan Allah ka fara ba in kai rabo niyyar ta gyaru a ciki to wannan ma yana da kyau thumma nasharuhu bi niyyatin salihah sannan da suka tashi yada shi kuma sai suka yada shi da niyya mana gamciya wa qaumun talabuhu bi niyyatin fasida malam yace akwai mutanen da kuma sun nemi ilimin da mummunar niyya li ajalid dunya don su samu duniya wal yusna alaihim kuma don a yabe su falahum ma nawau to suna da abin da suka yi niyya sakamakon su kenan niyyar qala alayhi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man ghaza yanwi iqalan falahu ma nawa duk wanda ya je yaƙi nufinsa ya samu daidai da igiyar wannan ana gaya maka mafi ƙarancin bukatarsa a ganima daidai da ya samu igiyar ɗaure raƙumi iqal igiyar da za a ɗaure raƙumi daidai da wannan yake buri ya je yaƙi falahu ma nawa to ladansa abin da ya niya in ya samu in ya tsira da rayuwarsa ya samu igiyar to shi kenan rabansa kenan malahu inda Allah min khalaq fashi da wani rabu a wajen Allah rabansa kenan وترى هذا الضرب lam yastadi'u bi nuril ilmi malam yace duk wani maganar malam zahabi ne yace zaka ga hada darba wannan nau'in ad-darbu anan ay an-naw' wal qism kun gane hada darbu min ahli al-ilmi wannan nau'in wannan type type din na masu neman ilimi wanda suke farawa wanda suke neman sa ba saboda Allah ba lam yastadi'u bi nuril ilmi sai ga ba za su haskaku da hasken ilimi ba wala lahum waq'un fin nufusi kuma za ka ga ba su da ba su da shiga zuciya waka'un eh ai malahum qabulun alwaqa'u alqabul ba su da karbuwa fin nufusi a cikin zukatan mutane mutane ba su ɗauke su malamai ba mutane ba su ba su muhimmanci ba wala li ilmihim kabiru natijatin min al'amali sannan ilimin su ba shi da wata wani sakamako na aiki na azo a gani ba wata natija babba na aikin ilimin su a ce ga wani intaji ga wani abin da ilimin su ya samar babu wa innamal alimu man yakhsha Allah ta'ala malam yace kadai fa malami shine wanda yake jin tsoron Allah madaukakin sarki wa qaumun nalul ilma wasu mutanen kuma sun samu ilimin wa wullu bihil manasiba aka nada su makamai saboda ilimin fadalamu sai suka shiga zalunci samu ilimi dama don samu abin duniya suka shiga jikin shugabanni shugabanni suka naɗa su makamai kuma har suka shiga aikin zalunci kuma dama tun da dama manufar kenan to za a samu zalunci wa taraku at-taqayyud bil ilmi sai suka bar dabaibai kai da ilimi eh at-taqayyud bil ilmi shine mutum ya zama yana dabaibai kansa da ilimi duk a yanda ka samu kanka wannan ilimin shine jagoranka to a lokacin da mutum ilimin amfani zai yi da shi kuranga yake so ya zame masa ya zame masa kuranga to ilimin ba zai jagorance shi ba ba zai masa amfani ba an gane ko shi yasa za ku ga ilimin zamani na boko da yawa da yawa da yawa da yawa sai ku ga ƙarshe mutum sai a manta ma ya yi digiri sai a manta ma yana da masa saboda ne saboda ya yi ilimin don ya yi kuranga da shi ne kuma da ya ji shi kurangar kenan ya samu abin da za a danka biyan sa duwata ana ba shi albashi idan ya je ya zauna yadda aka kai shi kuma ba ilimin zai yi zai dora akan abin da zai zai aiki da shi a'a kawai yadda ya samu kansa kawai haka zai rayu sai ya zama aka ɗebe albarkar ilimin sai aka bar mu da wayon mu sai fitintunu suke zuwa kala kala to shi ne mutum sai ya zama ya kaucewa takayyud da ilimi ya kaucewa wato dabai bai kanka da ilimi wa rakibu alkaba'ira wal fawahisha har ma su dinga aukawa alkaba'ira da alfasha fatabban lahu fatabban lahu malam yace halaka ta tabbata a gare su fa ma haula bi ulama waɗannan ba malamai bane ba malamai ba wa ba'dhum lam yattaqi Allah fi ilmi shi yasa zaka ga a baya an samu dauki ba dadi sosai tsakanin malamai da masu mulki irin su Imam Malik irin su Imam Ahmad irin Sheikh Islam Taymiya irin su Ibn Qayyim irin su sun sha wahala da masu mulki saboda saboda wato ƙarfin niyyar ta ilimi da kuma da baibayuwa da karantarwar ilimi shi yake hana malami ya iya hulɗa da masu mulki saboda su manufofinsu na mulki ne a gabansu kuma amfani za su yi da malami su cimma muradunsu na mulki to idan malami yana da manufa kuma bai yadda ya fita daga ƙuyud na ilimi ba to sai kaga ba zai iya ba zai iya irin wannan hulɗar ba ko musamman karkatattun shugabanni ba waɗanda za shi zai ɗora su a kan karantarwar ilimi su ɗoru ba ana samu yanzu jilin ƙasar saudiya na baya irin su sarki fahad irin su ko waɗanda muka samu irin su sarki abdallah za ka samu cewa irin waɗannan sarakunan malaman wancan lokacin tun su faisal ma za ka samu malaman wancan lokacin su suke nuna musu ya za'a kisa siyasar kasar za ta daɗe ba ta taɓarɓare ba saboda malamai sun yi tasiri a cikin kafuwarta sosai da sosai kuma da kunya haka kawai lokaci ɗaya mutum ya zo ya warga da wannan tsarin kuma an gina mutanen ma akan wannan tarbiyyar duka tasirin malamai to sai ya zama siyasar shugabancin ba ta kai siyasar malinta tasiri ba a cikin gwamnati da kuma cikin tarbiyyar al'umma to irin wannan alaƙar sai kaga tana tayu an yi ta kusan tare an yi ta kusan tare su malam bin bas suka samu har jami'a zai rike a matsayin vice chancellor to da gwamnati masu suke faɗa a yi balle jami'a jami'a da kuma su suka tsara ta aka buɗe ta akan manufarsu to kaga wa irin wannan tafiyar za ta yi amma tafiyar da shugabannin su suke su yi amfani da malintar ba a malintar ce za ta yi amfani da su ba to akwai hatsari sosai akwai hatsari sosai shi yasa malaman baya suka sha har duka da sauransu akan in ba da haɗin kai wa harkar harkar muradin wato siyasar mulki wa ba'dhum lam yattaqi Allah fi ilmi wasu cikin su wani cikin su kuma bai ji tsoron Allah ba cikin iliminsa bal rakibal iyala a a shi ya auka wa dabaru ne, wa afta bin rukhasi ya ba da fatawa da rangwame, wa rawar shazza min al'akbari kuma ya rawaito wato labarai ko hadisai da kwata-kwata babu aiki a kansu, shizuzi babu su sai a wurinsu aka sani. Abin nufi a nan shi ne daga cikin waɗanda suke danganta kansu da malanta saboda rashin tsoron Allah sai zama su ɗin annoba suka zama wa ilimi su waɗancan ai su gina kansu suka yi da ilimi su kuma waɗannan masu hiyal da alfatwa bi rukhas su kuma annoba suka zama wa ilimi ta haka sai suna zuwa a cikin ilimin suke zuwa da dabaru suke ɗauke hankulan mutane akwai su har a wannan zamanin namu cikin 'yan bid'a wanda suke da dabarun lalata ilimin sannan suke wa mutane fatawa da rukas fatawa da rukas da fatawa da sauki ba sauki na yusuf na shari'a ba a'a sauki na abin da mutane suke so sauki na bin son zuciyar mutane shine shine shine alfatwa bi rukas akwai abin da ake cewa tatabbu'ur rukas tatabbu'ur rukas makruh mutum ya rika bibiyan yadda ruksa take yadda rangwame yake yadda rangwame yake bashi da aiki sai bibiyan rangwame yanzu ko a cikin malama akwai wanda an san shi kawai shi shi yawwa shi kawai in dai in ana in abu ya rikice muku kuna son sauki kawai a neme shi a neme shi kiɗa ma yace to me a ciki to kuma a ciki yace idan an jijjige kuma yace kuma wani lokaci ma zuciya an babu nishadi a cikin ta ai babu yace ai ba haka ake yi ba ai ya kamata a rika dan jijjigewa haka a dinga shan iska ire-iren waɗannan zai zama annobawa annobawa addini kuma za a dinga karɓa a wajensa da sunan me da sunan abin da Allah yake so wa ba'dhum iftara ala Allah wasu kuma daga cikin su wani zaka samu wato ya yi wa Allah garaji. Wa wazo al'ahadifa, ya ƙirƙiri hadisai, fa hatakahu Allah, sai Allah maɗaukacin sarki ya keta shi, ya rusa shi, wa zahaba ilmuhu, iliminsa ya tafi a banza wa tsara zadahu ilan nari, ilimin ya zame masa guzurin tafiya wuta. Saboda shi ya kai ga yana ƙirƙirawa Allah ƙarya. yana jingina wa Allah da manzansa ƙarya wannan ma kaga annobarsa ta fi na baya wa haula il aqsamu mallan yace waɗannan rabe-rabe na masu neman ilimi kulluhum rawaw min al ilmi shay'an kabiran duk fa za ka samu sun rawaito abu mai yawa mai ilimi wa tadallu minhu fil jumla sannan kuma wato ay rasahu sannan kuma sun yi zurfi a cikinsa sun yi zurfi a cikinsa, sun jumla a dunkule, a dunkule, fa khalafa min ba'dihim khalfun bana naqsuhum fil ilmi wal amali sai kuma wasu suka biyo bayansu, wasu mabiya baya suka biyo bayansu su bana naqsuhum fil ilmi gazawarsa a ilimi ta bayyana wal amali da aiki kuma dama haka ne in dai malaman boge suka yi yawa to wadda za su biyo bayan su ce sun fi shari da ina suka samu saƙonnin a gani yawwa duk wanda ya samu mummunan training me zai zama a wato muninsa sai ya fi da ya koya masa wa talahum qaumun in tamau ila al-ilm fi zahir sanan su ma wasu mutane suka biyo bayan su in tamau ila al-ilm sun jingina zuwa ga ilimi fi zahir a zahiri ga sunan kamar malamai za a yi shigar malinta za a kafa lasifika za a kafa kamara za a yi waye duk su ma gaba ɗaya kamar malamai walam yutqinu minhu siwa nazrin yasirin amma basu kyautata wani abu na ilimi ba itqan walam yutqinu basu kyautata wani abu na ilimi ba siwa nazrin ai siwa kalilin yasirin takaitacce banda dan kadan takaitacce nazr shine alkalil auhamu bihi annahum ulama'u fudala suka yaudarar da shi suka yaudarar da wannan ilimin akan cewa su malamai ne fudala masu daraja walam yadur fi azhanihim qattu annahum yataqarrabuna bihi ila Allah amma bai taba kaiwa da komowa a zuciyarsu ba walam yadur bai zaga kunnuwansu ba kwata kwata annahum yataqarrabuna bihi ila Allah cewa wai suna neman yardar Allah ne da shi a'a bi annahum ma ra'aw shaykhan yuqtada bihi fil ilmi saboda ba su ga wani malami abun koyi a cikin ilimi ba wanda suka gabata duk ɗan duniya ne ba su ga wani malami wanda ya kamata a yi koyi da shi a ilimi ba wannan sha'anin koyin yana da matukar muhimmanci jama'a ilimi ba za mu ba da saƙon ilimi ya yi amfani ba sai muna da tarbiyya in ba mu da tarbiyya duk abin da muke ɗauke da shi na ilimi ba zai amfani ba dole sai ka zama abin koyi fasaru hamajan ra'a'an sai suka zamo taron yuyuyu hamad asalin hamad shine kudaje yuyuyu masu bin kashi koran kashi hamad sai suka zamo hamajan taron kudaje kudaje ra'a'an yuyuyu gayatul mudarris minhum malan yace gayatul mudarris minhum an an yuhassila kutuban musammana iya makurar mai karantarwa a cikin su iya makurarsa shine ya samu kutuban littattafa musammana masu yawa ya da zai taskace su wa yanzuru fiha yawman ma ya rika dubawa wataran wataran fa yusahhifu ma yuriduhu wa la yuqarriruhu sai ya dan falle abin da zai dan bi ta kansa ba kuma zai zauna a kwakwalwarsa ballan tana ya aiki shi wannan in ji al-Imam Zahabi tun shekara ɗari bakwai da wani abu karni na takwas malinta ta jima a cikin kalubale sai ka ce da mu yake wa nas'alullaha an-najata wal afwa malai ce muna roƙon Allah ya tsira da gafara kama kala ba'dhum kamar yadda wasu cikin maluma yace ma ana alimun wala ra'aytu aliman ni ba malami bane ba ma taɓa ganin malami ba ya zauna lafiya ya zauna lafiya ni ba malami bane ban ma taɓa ganin malami ba mu ne ya kamata mu faɗa haka yanzu Allah mu ne ya kamata mu faɗa haka yanzu ni ba malami ba ne kuma ban ma taɓa ganin malami ba ha yayi azancan sa ne muke ta karantawa sun dazu yace wani cikin malama ya faɗa shi ya kawo ai yace wani cikin malama ya faɗa yace ni ba malami bane ban ma taɓa ganin malami ba to mu ne muka fi cancanta mu faɗa haka yanzu saboda da gaske ba mu ga maluma ba ba mu ga maluma ba inda za ka yi karatu a littattafa ka bi a ce kana da ahaliya da za ka shiga littafi ka yi karatu da za ka gane cewa za ka gane cewa ba ka da malami ba ka da malami saboda abubuwan da za ka daga karantawa za kai kanka za ka rantse da Allah malamin ka bai san su ba kaga baka da malami to cewa ni ba malami bane ban taba ganin malami ba wannan yantabiqu alaina tamaman to amma ya zuga shi idan ka tambaye shi in ka tambaye shi malaman malaman ya irguma malaman sa goma Allah ba zai iya ba goma malaman sa ba ba malamai ba malamai kawai na kungiyar mu ɗaya ba eh ba malaman kungiya ba dan ka tambaye mu mun izala an ce ka irgo malamai goma sai irgo sai ta irgo malaman mu na kungiya ba irin wannan ba Hauwa ba irin wannan ba ba irin malaman yan bid'a ba wanda kawai shi kenan sansa yake kawai sai ya sashi a malamansa. Wa ya ƙulu al-Hafiz ibn Rajab, al-Hafiz ibn Rajab al-Hambali, rahimahullahu ta'ala ya ce, wa huwa ya tahaddasu an fasadi manyan tasibuna ilal ilmi fi zamanihi. Yana magana akan waɗanda, akan lalacewar waɗanda suke danganta kansu da ilimi fi zamanihi a zamaninsa wa fil jumla ibn hajar yace ibn rajab yace a dunkule fa fi hadhihi al azman al fasida yace a cikin waɗannan zamunna waɗanda suke gurbatattu ibn rajab imma an yarda al insan li nafsihi an yakuna aliman inda Allah ko dai mutum ya yarje wa kansa ya zama malami a wajen Allah aw la yarda illa bi an yakuna inda ahli zamani aliman ko kuma ya ki yarda sai dai zama malami a wajen yan zamani sai dai ya zama ya sai dai ya zama sai dai sai dai yardarsa ta zama ya zama malami a wajen yan zamani kaga zai bambanta wanda yake so wanda yake son ya zama malami a wajen Allah to ba abin da ya dame shi da mutane da abin da mutane za su ci wanda kuma yake son mutane su ce so yake zama malami a wajen mutane to ya sani cewa ba zai zama malami a wajen Allah ba fa in radiya bil awwal idan ya da da na farko cewa ya zama malami a wajen Allah falyaktafi bi ilmi Allah fihi to sai ya wadatu sai ya hakurtu da sanin da Allah ya masa wa man kana bainahu wa bainallahi ma'rifa duk wanda kuma ya tsakaninsa da Allah akwai sanayya iktafa bi ma'rifati llahi iyahu to zai wadatu da sanin da Allah ya masa Allah ya san ka ya san da kai wannan kadai ya ishe ka Allah ya san da ni da aka ce da sayyidina Abubakar me ka bar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzansa wato Allah ya san da kai kai ka san Allah ya san da kai kuma sanin da Allah ya maka ya wadace ka baka bukatar wani ya san da kai ba ka bukatar wani ya rubuta sunanka. Wa lam yarda illa bi an ya kuna aliman inda nasu, duk wanda kuma bai yarda da haka ba, sai ya zama malami a wajen mutane da kalafi kaulihi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin faɗin ma'aiki alaihi salatu wasallam man talabal ilma li yubahi bihi ulama aw yumari bihi sufaha aw yasrifa wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya nemi ilimi domin ya yi alfahari da wa malamai ko kuma ya yi jayayya da 'yan cikin gari ko kuma ya jawo fiskokin kallon mutane zuwa gare shi to ya tanadi wurin matsuguninsa a wuta. Kala Wahayb ibn al-Ward, Wahayb ibn al-Ward ya ce, Rubba alimin ya ƙulu lahun nasu alimun wa huwa ma'adudun inda Allah min al-jahilin. Ya ce, da yawa, da yawa, akwai malami, da yawa akwai malami ya kulu lahun nasu alimun mutane suna ce da shi malami wa huwa ma'adudun inda Allah min jahil a wajen Allah kuma shi yana cikin littafin jahilai ne amma a wajen mutane shi malam ne kaga duk da mu ake malamai da yawa mutane suna ce musu malamai amma a kundin da ke wajen Allah na malamai da jahilai sunansu yana cikin jahilai ne amma ana tara musu kasa a karamaka Allah wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihi muslim daga Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallama qala inna awwala man tusa'aru bihi an-naru salasa farkon wanda za a cinna musu wuta mutum uku ne ahaduhum man qara al-qur'ana wa ta'allama al-ilma na farkon wanda ya karatun alkur'ani ya koyi ilimin addini liyuqala huwa qari'un dan a ce shi makaranci ne wa huwa alimun wancan ku dan a ce shi malami ne wa yuqalu lahu qad qila zalika to a can wajen cinna wuta sai a ce to an faɗa abin da kai niyya eh aramma an faɗa an ce maka aramma ko eh ga tamalan an ce maka ga tamala shikenan thumma umira bihi sai ai umarni da shi fa yusabu ala wajhihi sai a ja shi ta kan fiskarsa hatta ulqiya fi nar har a jefa shi a cikin wuta Allahu akbar fa illam taqna nafsuhu bidhalika hatta tasila ila darajati al-hukmi bayna an-nas idan me idan me danganta kansa da ilimi lam taqna nafsuhu bidhalika wato zuciyarsa bata tsayar da shi da iya wannan barnar ba cewa ba dan Allah yake yi ba bai tsaya iya haka ba hatta tasila ila darajati al-hukm har sai da har sai ta kai shi zuwa ga wato mataki na hukunci bainan nasu tsakanin mutane ya naɗa kansa wani mahukunci tsakanin mutane ya kashe wancan aure ya yi wancan ya yi wancan umarni ya ba da wancan umarni kawai ya zama shi ne wato ya zama shi ne shekul islam ɗin cikin mutane yana umarni yana hanawa yana hukunci haifu kana ahlul zamani la yu'azzimuna man lam yakun kadhalika a lokacin da mutanen zamani ba sa girmama wani mutum matakar bai zama wato wani bai zama wani jigo a cikinsu yana hukunci ba na haka ya shiga wannan hidimar wala yaltafituna ilaihi ba sa waiwayan wanda ba haka yake ba faqad istabdala alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair to in ya kutsa ko ya biye su to ya canza an istabdala alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ya canza kaskantacce da mafi alheri ya canza wato ya canji ya canji kaskantacce da mafi alheri ya karbi kaskantacce ya ba da mafi alheri kai da kake da ilimin addini kake da alkur'ani amma kuma ka biyo mutane da abin hannunsu da kirarinsu da tara ƙasarsu wantakala min darajatul ulama ila darajatul zalama ya tashi daga darajar malamai ya koma wato mataki na azzalamai malam yace min nawaqidun niyyati salihah daga cikin abubuwan da suke walware kyakkyawan niyya la shakka anna fi tayyati kalam al-hafiz az-zahabi malam yace babu ko shakka cikin wato tayyat ay madamin ko madmun madmunat eh cikin ababen da maganganun al-imam az-zahabi suka kunsa as-salif wanda ya gabata as-salif az-zikr wanda ambatonsa ya gabata isharatin ila ba'd mufsidatin niyyati salihah shi kansa al-Imam az-Zahabi yayi nune nune zuwa ga wasu ababen da suke bata niyya ta gari wa nawaqidha da abubuwan da suke warware ta min zalika daga cikin abubuwan da suke warware niyya ta gari at-tadarru'u bil ilmi litawalli al-manasib wa wa zulmi fiha at-tadarru'u bil ilmi malan yace akwai wato wato yin hanya da ilimi at-tadarru daga wannan daga wato at-tawassul at-tawassul daga wannan az-zari'a ne az-zari'a daga az-zari'a ne ai yawa at-tadarru bil ilmi wato yin ani da ilimi litawallil manasib dan samun damar ɗarewa makamai والظلم فيها تكما ينزالين تأتيكي نبي عدم التقيد بالعلم وتورشن دبيب يكي دعلمي وارتكاب الكبائر والفواحش تكما أيكة كبائر دا الفاشا wadda yake neman ilimin addini almajiri ne kuma bai daina kaba'ira ba ko na baki ko na gaba bai daina alfasha ba ko ta baki ko ta gaba to za a haramta masa ilimi irtikabul hiyal na uku wato aikata dabaru aikata dabaru aukawa dabaru wal ifta'u bil rukas da kuma fatawa mutane da abin da ransu yake so wa riwayatu shadh min al akhbari da kuma rawaito wato hadisan da babu wanda yace hadisan da babu wanda ya ce ke yaɗa mutane hadisai na ƙarerai na hudu aljur'atu ala Allah bi waqil ahadith al-makdhuba wato yi wa Allah garaje ta hanyar sanya hadisai na ƙarya wala raiba anna sammata umuran malam yace babu shakka cewa akwai waɗansu al'amura ta'tardun niyyatu salihah wa ta'tardun niyyata salihata wa tufsiduha akwai wasu al'amura waɗanda suke bujirowa kyakkyawan niyya suke lalata ta wa hiya sifatun wa tabayi'un idan tasafa biha alimun wasu siffofi ne da ɗabi'u idan malami ya siffanta da su au talibu ilmin ko almajiri ya siffanta da su dallat ala fasadil batin to waɗannan siffofin suna nuni zuwa ga to niyyarsa ma lalatacciya ce zuciyarsa cikinsa a lalace ce wa akhrajatil alima min zumratil ulama kuma wannan siffofin za su fitar da malami daga cikin tawagar malamai arrabbaniyina nagari almuqtada bi fi'alihim waɗanda ake suke zama abun koyi da ayyukansu wa min hadhihi al-awsaf daga cikin waɗannan siffofin shine malam zai shiga as-sa'yu fi talabi shuhrati was-sayy mutum yayi ta kai komo wajen neman shahara da sai an ji shi kuma kan wannan zamu tashi insha Allah ta'ala a zaman mu na gaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka daidai abin da ya kuskure Allah ya gafarta mini وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله